بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أصبر شاشدة قوة المحرم hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekarar 1439 daidai da bakwai ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kaset na 119 daga cikin jeren giyar kasusun karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim wallafar shekul islam ahmad bin abdul halim bin abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin iqtida'u siratul mustaqim yana karantar da mu aqidar musulunci ne dangane da tabbatar da ka'ida akan alwala'u wal bara ibn taymiya na kawo mana nasoshin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da maganganun malaman farko dangane da tabbatar da cewa wajibi ne musulmai su kiyaye su guji tafarki da al'adu da tsari da irin tafarkin rayuwar kafirai sawa'un waɗannan kafiran maguzawa ne zuriyan ko kuwa kafirai ne masu littafi irin yahudu da nasara Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi ibn taymiya ya gangaro da mu kwarai da gaske zuwa ƙarshen wannan littafi a inda yake wato takaita bayanai akan ka'idojin da ya tattauna akan su dalla dalla a baya yana mana karatu akan wato ma'anar kalmar shahada da kuma lawazim dinta zamu tashi a inda yake cewa wa shahadatu bi anna muhammadan rasulullahi صلى الله عليه وسلم تتضمن تصديقه في كل ما أخبر شيد cewa annabi alaihi salatu wassalam manzon Allah ne salawatullahi wa salamuhu alaihi tatadammanu wannan yana kunshe da ma'anar tasdiquhu fi kulli ma akhbara gasgata manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama game da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari wajibi ne a gasgata shi ba sai an ga abin ko an fassara shi ko ya dace da hankalin mutane ko irin tunaninsu ko yadda suke so su fassara ba wa ba'atu fi kulli ma amara da kuma yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya akan duk umarnin da yayi wajibi ne a mishi biyayya fama asbatahu wajaba isbatu duk abinda annabi alaihi salatu wassalam ya tabbatar da faruwarsa ko yiwuwarsa to wajibi ne a tabbatar da shi wa ma nafahu wajaba nafihu abinda manzo Allah sallallahu ya kore yace kaza ba zai yiwu ba ko kaza ba zai faru ba wajibi ne a kore faruwa ko yiwar wannan abu kama yajibu alal khalq an yuthbitu lillahi ma asbatahu irin yadda dai kasan ya wajaba ga mutane su gasgata su tabbatar da abinda Allah ya tabbatar to da irin wannan surai ya kamata kuma su tabbatar da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma'ana kamar yadda ya wajaba akan mutane su tabbatar wa da Allah abin da ya tabbatar wa da kanshi min al-asma'i was sifat na daga sunaye da siffofi wayumfu anhu ma nafahu anhu min mumasalatil makhluqat kuma su kore wa Allah abin da ya kore wa kansa na kamantakekeniya da halittu fa yakhlusu min at-ta'tili wat-tamthil sai zama mutane sun tsira daga at-ta'til barnatar da siffofin Allah wattamsil ko kuma yin kwatanci na siffofin Allah da na bayi wa yakunu fi isbatin bila tashbihin sai zama mutane sun tsaya a tsakiya suna masu tabbatar da siffofin Allah waɗanda Allah ya tabbatar wa da kanshi ko manzon shi ya tabbatar masa bila tashbihin ba tare da cewa irin na wane suka yi kama da su ba wa tanzihin bila ta'tilin kuma su tsaya tsayin daka wajen tsarkake Allah bila ta'tilin ba tare da sun lalata siffofin shi ko sun barantar da su ba wa alaihim an yaf'alu ma amara bihi wajibi ne akan mutane su aikata abin da yayi umarni da shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato Allah subhanahu wataala da kuma manzon Allah wa an yantahu amma naha anhu kuma su ainihin wato hannu daga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wa yuhallilu ma halalahu abinda da annabi alaihi salatu wasallam ya ce halas ne su bar shi a matsayin halas wa yuharrimu ma haramahu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haram ne su bar shi a matsayin haram ɗin shi fala harama illa ma haramahu Allah wa rasuluhu babu haram sai abinda Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka haramta wala dina illa ma shara'ahu Allah wa rasuluhu babu addini na gaskiya sai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta sai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta ولهذا ما لا يتشي دن هكني ذم الله المشركين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما الله يزرج أينهن كافري مشركي أسورة الأعراف دا أنعام دا إراء رنسو لكونهم حرموا ما لم يحرمه الله سبو رسوسنا حرمت أبند الله بحرمت أبا ولكونهم شرعوا دينا لم يأذن به الله saboda kuma suna shar'anta addinin da Allah bai ba da izini a shar'anta ba kama fi kaulihi ta'ala kama faɗin Allah da yake cewa wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harsi wal an'ami nasiba ila akhir sura Allah yace wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harsi wal an'ami nasiba faqalu hadha lillahi bi za'mihim ko wa hadha li shuraka'ina fama kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah وما كان لله فهو يسل إلى شركائهم ساء ما يحكمون wannan aya ce kamar yadda malai ambata ainihin wato a cikin suratul a'raf to wannan fadin Allah subhanahu wataala cewa waja'alu lillahi mimma zara'a min al-harfi wal an'am Allah yana bada labari labari na nuna zargi cewa sun zabi wasu abubuwa daga cikin abin da Allah ya tsirar na tsirrai min alharfi na kayan noma wal an'ami da wasu dabbobin ni'ima nasiban suka zaba suka ce to waɗannan na Allah ne ba a cin kaza ba a yanka kaza ba a tatsan nonon kaza ba a hawa bayan dabba kaza sai su ce saboda an bar wa Allah kaga sun haramta abin da Allah ya halasta ba a cin abinci iri kaza sai su ce sun bawa Allah إلى آخر السورة وما ذكره في صدر سورة الأعراف وكذلك قوله تعالى تكما أبند الله يأنبت أفرقهم أعراف دفدن الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله كوكو سنة دوسو واتو abokan tarayya ne waɗanda suka ba su addini suka shar'anta musu wani addini wanda Allah bai ba da izini a yi ba ma'ana suna da wasu abokan tarayya ne waɗanda suke sa su a cikin aljanu da shaidanin mutane waɗanda suke ba su wahayi na ƙarya na ainihin maguzanci da shirka wanda a ƙarshen haka sai mutane su dinga haramta halas suna halasta haram abinda Allah ya halasta na abinci daga cikin ɗan itace ko tsiro ko dabbobi sai su ware su ce a ba za a ci ba su yi ma Allah shirka a cikin wannan dama ta Allah da isassa akan cewa shi ne yake halastawa shi yake haramtawa Allah ka tsare mu bukar kallon Allah ta'ala da nabiyihi sallallahu alaihi wasallama alhalin Allah yana cewa manzon shi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira ya ce lalle mu mun aiko ka shahidan ka zama mai shaida wa mubashiran kuma ka zama mai bushara da aljanna ga wanda ya aikin alkhairi wa nadhiran ka zama mai gargadi da jan kunne ga wanda ya barna wa da'iyan ila Allah kuma mun aiko ka ka kira mutane zuwa ga Allah bi iznihi da izinin Allah Allah ne baka izini shi ya baka wato dama da cancantar ka yi wannan aiki wa sirajan muniran kuma ka zama fitila mai haskakawa mutane tsira da za su samu fa akhbarahu sallallahu alaihi wasallama fa akhbarahu annahu arsalahu da'iyan ilaihi bi idni kaga Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cewa ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya kirayi mutane da izinin shi Allah din faman da'a ila ghairillahi faqad ashraka wanda ya kirayi wasu zuwa ga wani Allah to yayi shirka dan bai yi da'iyan ila Allah ba wa man da'a ilaihi bighairi idnihi faqad ibtada wanda kuma ya kirayi mutane zuwa ga Allah amma ba da abin da Allah ya ce a kiraye mutane zuwa gare shi ba to shi kuma dan bid'a ne kaga gaba biyu ne da'iyan ila Allah bi'iznihi ad-da'watu ila Allah shine tauhidi bi'iznihi shine kuma wato a bisa sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda diya ya kale kwaya daya to zai samu matsala ko dai ya zama ad-da'watu ila ghairillah fa hadha shirkun ya zama yana kira zuwa ga wani Allah to wannan shirka ne ko kuma ad-da'watu bi ghairi iznillah ba da abinda Allah ya bada izini a kira ba to na yake samun bid'a ita ko wa shirku bid'atun yace ita kanta shirka ita ma dama bid'a ce wal mubtadi'u ya'ulu ila shirk dan bid'a dama karke abin da yake tafiya zuwa gare shi shine shirka shine karshen ainihin wato kai kawun shi walam yujad mubtadi'un illa wa fihi naw'un min ash-shirk ibn taymiya yace babu wani dan bid'a sai kaga sai kaga a cikin sa akwai wani nau'i na abin da yake wanda yake shirka din da kaga dan bid'a sawa'un rafidi ne ko mu'tazili ko ainihin nasibi ko a kadari ko jahami ko duk wasu daga cikin yan bid'a na da ko na yanzu sawa'un yan ɗariƙun sufaye ne ko makamantansu zaka ga akwai wani nau'i na shirka da suke fama da shi mafi karancin nau'in shirka da suke fama da shi shine ta'zim ghairillah bima la yu'azzamu bihi illa Allah girmama wani Allah da irin girman da ba a according ma wani sai Allah ma'ana za su karɓi magana wani mutum ko wani shaidani kamar ta Allah ce wannan yana da gaske abin da duka yan bid'a suke da tarayya akan shi sannan aje fassarar wato annabi sallallahu alaihi wasallam a gefe da daukan fassarar wani aje fassarar sahabbai da daukan fassarar wasu wanda wannan shi kuma shirka ne a cikin mutaba'a ba sa bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam keke da keken biyayya sai sun hada shi da wani kamar yadda ba sa bin Allah subhanahu wataala keke da keken tauhidi sai sun hada da wani mutum da suke ganin girman shi ko suke ganin zai amfana musu ko cutar da su kuma bayan Allah wannan ya daga cikin shirkar da baka rasa watan duk wani dan bid'a da ita sai kuma shirka wadda Qur'ani ya zarge su da ita gashi malam zai ba mu labari yace kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryama وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه أما يشركون suna riƙan malamansu da shugabannin cocinansu a matsayin alloli kuma bayan Allah kamar da suka riƙi Isa almasihu ɗan Maryam alaihi salam shi ma Allah kuma bayan Allah subhanahu wataala alhalin ba a umarce su da komai ba illa su bauta wa Allah ubangiji shi kadai Allah subhanahu wataala ya tsarkaka daga shirka da suke wannan aya kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Bukhari aka ba da labarin cewa Adiyu dan Hatim da ya goyi musulunta radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsinke cross daga wuyansa domin tsohon pastor manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mashi kuna maida malaman ku alloli sai ya ce a ba mu maida su alloli sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta mashi wannan aya da fasarata ashe ba suna cewa kaza halas bane abinda Allah ya ce haram kuma ku yadda ya ce kwarai kuwa ashe ba suna cewa kaza haram bane abinda kuma Allah ya ce halas ne ku kuma ku yadda yace kware kuwa ce to ai fatilka ibadatu wannan shine bauta musu duk wanda ya halasta maka haram ko ya haramta maka halas kuma ka biye masa akan wannan canza canzawa daga halasci zuwa haramci ko haramci zuwa halasci to ka bauta mishi wa kana min ishrakihim bihim annahum hamalu lahumul harama ahallu lahumul harama fa ata'uhu wannan ya daga cikin shirkar da suke ma shugabanninsu shine shugabannin na halasta musu haram sai su musu biyayya wa haramu alaihimul halala fa ata'uhum ko su haramta musu halas sai su musu biyayya wa qad qala ta'ala Allah kuma yace qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun Allah ya ce ku yaƙi waɗannan da ba su da imani da Allah ba su da imani da ran tashin alkiyama ko ba sa haramta abin da Allah ya ce haram ne shi da manzansa sannan ba sa yin addini na gaskiya min alladhina utul kitaba waɗanda suke ahlul kitabi ne tun zamanin annabi na raye alayhi salatu wasalam Allah ya musu tambari da cewa wala yadinuna dinal haqq ba sa yin addinin gaskiya sannan kuma ya siffanta su da cewa minal ladina utul kitab wannan yana nuni akan cewa dama can ahlul kitabi tuntuni sun ɓata littafin kuma ba addinin ƙwarai suke ba ba sai yanzu ne suka lalace ba da haka babu dalili akan cewa yanzu ahalul kitabi hukunce-hukuncen ahalul kitabi na da ba zai gudana a kansu saboda dama can a haka suke kaji tun ƙur'ani yana sauka Allah ya ce wala ya dinu na dinar haƙ ya kawo shi da mudari'i wanda yake nuna istimrariya bai ce wa ma a danu ba ko bai ce wasa ya dinu na bigar haƙi ba a wala ya dinuna ba sa yin addinin gaskiya dinar haƙ min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sagiruna ka yaƙe su har sai sun ba da jizya suna masu kaskantuwa فقرن بعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله الله سبحانه وتعالى يقوام تكنكانين شوى basu da imani da Allah ko ranar alkiyama Allah ya gwama waɗannan da cewa kuma ba sa haramta abin da Allah da manzansa suka haramta sannan kuma ba sa yin addinin gaskiya wal mu'minuna sadaqullaha wa sadaqu ar-rasula sallallahu alaihi wasallam fima akhbara bihi anillah su mu'minai suna gasgata manzo alaihi salatu wassalam akan abin da ya bada labari daga Allah wa anil yawmil akhir da kuma duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari na da tashin alkiyama mu'minai suna gasgatawa fa aminu billahi fa amanu billahi wal yawmil akhir daka su mu'minai sun yi imani da Allah kuma sun yi imani da ran tashin alkiyama wa ata'uhu fima amara wa naha suna ma Allah biyayya akan abin da ya umarni da abin da ya hana wa halala wa harrama suna wa Allah biyayya akan abin da ya halasta ko ya haramta fa harramu ma harrama Allah wa rasuluhu dan haka abin da Allah da manzo suka ce haram ne mu'minai suna barin shi a matsayin haram wa danu dinal haqq mu'minai suna addini ne na gaskiya fa inna Allah ba'atha rasula ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar Allah ya aiko da manzo sallallahu alaihi wasallama dan ya umarce su da kyakkyawa ya hana su mummuna wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrim alaihim al-khaba'itha kuma dan ya halasta musu dada dan abubuwa ya haramta musu wanda suke munana fa amarahum bi kulli ma'rufin wannan manzo salawatullahi wa salamuhu alaihi ya umarci al'ummarsa da dukkan kyakkyawa wa nahahum an kulli munkarin ya hana su barin duk wani mummuna da abin kyama wa ahalla lahum kullu tayyibin ya halasta musu duk wani abu mai dadi wa harrama alaihim kullu khabith annabi alayhi salatu wassalam ya haramta wa al'umma sa duk wani mummuna abu malam yace wa labdul islam lafazin musulunci kuma ya tadammanu listislam wal inqiyad wa ya tadammanu al ikhlas lafazin musulunci yana dauke da ma'anar al istislam miƙa wuya ga Allah walin qiyad da ciratuwa zuwa ga hukuncin Allah wai tadammanul ikhlas min qawlihi ta'ala kuma yana dauke da ikhlasi yi dan Allah a cikin fadin Allah da yake cewa daraballahu masalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisuna wa rajulan salaman li rajulin wannan kamar da yanka karanta littafin ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin da littafin miftar darus sa'ada da madarijul salikina dukansu na ibn qayyim ya tattauna game da ma'anar wannan kwatancan daraballahu masalan rajulan fihi shurakau Allah ya kwatanta misalin mutum ne wanda yake mushriki da kuma mutumin da yake mai tauhidi shine Allah ya buga misalin sa anan na farko shine rajulan fihi shurakau mutashakisuna shi mushriki kamar bawa ne wanda yake ana da tarayya akan mallakarsa ko masu tarayya akan mallakarsa shuraka'u ne mutashaki suna wanda suke controversial suna da rigingimu a kansu kowa yana so a daidai lokaci guda wannan bawan ya mishi aiki kaza wannan yana so bawa ne kwaya daya mutane biyu ko sama da biyu suka mallake shi sai zama concurrently kowa yana so ya nuna ikon shi akan wannan bawan kaga za a dinga samun jayayya da rikici kenan tsakankanin su kuma bawan zai shiga cikin rudani ya rasa me zai shi kuma mai tauhidi shine warajulan salaman da kuma da rajulan salaman li rajulin wanda salima salaman wanda ya shiga cikin natsuwa da zaman lafiya saboda shi bawan bawan mutum ɗaya ne shine wato mutum mai tauhidi a matsayin shi na bawan Allah ubangiji guda ɗaya to hankalin shi a kwance ki domin allan da yake bautawa shi kaɗai ya halicce shi mu allan da yake bautawa shi allan shi kaɗai cancanci bautar allan da yake bauta ma hankalin shi ba zai rabu gida biyu ba yana na allah kuma yana na wani ba kamar yadda hankalin mushiriki yake rabuwa gida da yawa ba yana ma allah yana ma wani yana ma wani yana ma wani wannan daga cikin misalai masu ban sha'a alkur'ani inda ibn ibn qayyim ya tattauna kwatankwacin a ce kamar yanzu kai ne kake da bawa mu dauka yanzu a zamanance a ce kai ne kake da ma'aikaci ko wanda ka bashi yana wata sana'a a ce ka bashi yana haya da babur kuke kanafe sai kuma in ya gama aikin wuni maimakon ya kawo maka kuɗin kawai sai ya samu wani a bakin titi ya bashi kuɗin kullum haka zai dinga yi kai ka sai ke kana fe din kai ka bashi aikin ka yanka mishi balance da komai amma kuma kullum zai kai ma wani balance ba zai kawo maka ba kaga ba za a zauna lafiya ba za a yi ta rikici to haka mushriki yake zai zama cikin dimuwa da rashin samun tabbas fala budda fil islami min al islami lillahi wahdahu babu makawa a cikin musuluncin ka kafin ya inganta sai an sami wato sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai wa tarki lislami lima siwahu da kuma barin sallama wa wani Allah wa hadha haqiqatu qawlina wannan ita ce asalin ma'anar fadin da muke yi cewa la ilaha illallah da kake fada shine miƙa wuya ga Allah shi kadai ba kuma zaka miƙa wuya ga kowa ba sai Allah faman istaslama lillahi wa li ghayrihi fa huwa mushrik wanda ya miƙa wuya ga Allah kuma ya sake miƙawa ga wani Allah to wannan mushriki ne wallahu la yaghfiru an yushraka bi kuma Allah yayi alƙawarin baya gafarta wa shirka wa man lam yastaslim lahu fa huwa mustakbirun an ibadati wanda kuma yaki mika wuya ga Allah tun farko wannan kuma mai girman kai ne daga barin botar Allah wa qad qala ta'ala Allah yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhir Allah yace Uh, Ubangijinku yana cewa ku kiraye ni zan amsa muku. Lalle wanda suke girman kai suke ƙin bauta mini za su shiga wutar jahannama su tabbata a ciki Allah ka tsare mu. Wasa bata anhu sallallahu alaihi wa ala alihi sallama fi sahihi annahu qala ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama a cikin littafin sahih Muslim manzon Allah yace la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. babu wanda zai shiga aljanna matukar a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon komayya ƙwayar zarra na girman kai wala yadkhulun nara man man fi qalbihi mithqala dharratin min imani wanda kuma a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon ƙwayar komayya ta imani shi kuma ba zai shiga ainihin wuta ba Allah ka tsare mu daga wuta faqila lahu sai aka ce da shi ya rasulullah ya manzon Allah magana girman kai dinnan ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbahu hasana mutum ne yana so ya ga suturarsa mai kyau ce wani alahu hasana wani alahu hasana takalmin shi mai kyau a faminal kibari kibiri zaka yanzu wannan ma girman kai ne cin gayu da taja kai da sanya sutura mai kyau mutum ya fito masha Allah a ganshi yayi kyau sosai to wannan ma girman kai ne faqala la yace a wannan ba girman kai bane inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah jamilun ne mai kyau ne kuma yana son kyau alkibaru abinda ake nufi da girman kai batarul haqq tun kuɗa gaskiya a faɗa mutum gaskiya sai ya mursisi ya hau kujerar naki ya ƙi dawowa kanta to wannan shine girman kai wa ghamatun nas da rena mutane ba kowa ya isa ya faɗa ba sai wanda ka zaɓa ya faɗa ko wanda kake ganin zai iya maka wani abu ko wata wani amfani malam yace batarul haq jahaduhu abinda ake nufi da batar shine musun gaskiya wa daf'uhu da tunkuɗe gaskiya a sa'ad da aka maka ita wa gamtun nas izdira'uhu abinda ake nufi da gamtun nas izdira yiwa mutane kallon reni wa ihtiqaruhum da wulakanta su da ganin cewa su bai isa komai ba kai ne ka isa to wanda yake da wannan siffofin shine ya hada siffofin alkibaru alkibru girman kai wanda ke hana mutum shiga aljanna zaka jama'a sai mu kokari mu kiyaye fal yahudu kaga su yahudawa mausufuna bil kibar ana siffanta su da girman kai dan ba su yadda da gaskiya wan nasara mausufuna bil shirk su ku kirista ana siffanta su da shirka ne don suna bautawa wani suna cewa kuma dan Allah ne qala ta'ala fi na'atil yahudi da Allah ya zo siffanta yahudawa sai ya ce afa kullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun yanzu nan duk sanda wani manzo ya zo muku da abinda ba shi zukatanku suke so su ji ba istakbartum to kaga lafazin wancan dinnan innal ladina yastakbiruna an ibadati ko da yace girman kai shine ainihin wato shirka kafirci fariqan kadzabtum wasu annabawan sai ku kareta su wa fariqan taqtuluna wasu ma kashe su kuke kaga wannan shine siffar yahudu ta girman kai ta ainihin wato batrul haqqi kenan wa gamtin nas raina annabawa da kuma tunkuɗe gaskiya ganin cewa waɗannan annabawan ba su isa ba wa qala fi na'atin nasara da Allah ya zo ba da siffar nasara kuma sai ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam su kuma abin da suke yi shine rike malaman su da shugabannin su na coci a matsayin alloli da rike annabi Isa shi ma a matsayin Allah alaihi salam annabi Isa dan maryam wa ma umiru alhalin babu abin da aka umurce su illa li ya'budu ilahan wahida sai dai kawai su bautawa Allah shi kadai la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun Allah ya tsarkaka daga abin da suke wa shirka kaga su kuma siffar su ita ce ta shirka waɗancan kuma siffar ita ce ta girman kai wali haza qala Allah ta'ala fi siyaqi khitabin nasara don haka ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo batu akan nasara sai ya ce ya qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum kace da su ya ku ahlul kitab ya ku kirista ku taho zuwa ga kalma wadda take daidai wa daida tsakanin mu da ku ita ce mene Allah na abu da illallah kada mu bauta wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'an kada mu ma Allah shirka da komai wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada wani sashin mu ya riki wani sashi a matsayin ubangidai kuma bayan Allah fa in tawallau idan suka juya baya suka kisu ji wannan fa qulu shahadu bi anna muslimun ku shaida cewa to mu dai musulmai ne wannan aya ce a kisatu ali imrana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da tabbata a cikin hadisin Muslim yakan karanta ta da ita da wata irinta a cikin Baqara wanda yake karanta su a sallar raka'atul fajr ko dan dan nuni zuwa ga girman wannan kira qul ta'alu ya ahlul kitabi qul ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum wa qala ta'ala fi siyaqi taqririhi lil islam sannan da Allah ya zo kuma yana magana akan tabbatar da yadda musulunci yake ka'idar musulunci a cikin ainihin bakara kenan wannan ko sai Allah yake cewa qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun Allah yace qulu amanna billahi ku ce mu mun yi imani da Allah wama unzila ilaina ku ce mun yi imani da abin da aka sauka mana na alkur'ani wama unzila ila ibrahima ku ce mun yi imani da abin da aka sauka wa annabi ibrahim alaihi salam wa isma'il hakanan abin da aka sauka wa isma'il alaihi salam wa ishaq hakanan abin da aka sauka wa annabi ishaq annabin allah ishaq alaihi salam wa yaqub da kuma annabi yaqub alaihi salam wal asbati da abin da aka baima asbat wato waɗannan dangogi guda goma sha biyu na zira'ar yaƙuba ɗin wa ma'utiyar musa wa isa mun yi imani da abin da aka baiwa annabi musa da annabi isa wa ma'utiyar nabiyu na min rabbihim kai mun yi imani da duk abin da aka baiwa annabawa na wahayi da shari'a daga allah ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma ware wani annabi kwaya ɗaya mu mai da shi allah kuma ce ba ma imani da shi kuma ce ba mu yarda da annabtarsa ba dukansu a wurinmu annabawan Allah ne muna ba su matsayinsu da darajarsu muna imani da su wa nahanu lahu muslimuna mu masu imani ne da gaskiya da musulunta ga Allah subhanahu wataala Allah ya ce fa in amanu bi misli ma amantum bi idan sauran mutane suka yi imani da irin wannan imanin da kuka yi faqad ihtadaw to sun shiga cikin shiriya wa in tawallaw idan ku suka juya suka bada baya fa inna ma hum fi shiqaq sune suke cikin tsiya da asara fa sayakfikahumullah ai fa sayansurukallah min duni Allah ubangiji zai baka taimako zai isar maka wadatar maka daga waɗanda suka yi kin yin imani irin na gaskiya wa huwa samiul alim Allah mai ji ne kuma masanin abin da kowa bai sani ba sibghatallah wannan ana mishi nasba alal igrani sibghatallah kamar yadda fitratallahi allati fataran nasa alaiha da ire-iren su duka abin nan ne mansubi ne alal igra sibghatallah wannan shine wato addinin Allah ko rinin Allah ko tsarin Allah wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun wane ne yafi Allah iya rini mu masu bautawa Allah ne qul kace da su atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum za ku dinga yin musayya da mu ne akan Allah akan tauhidin Allah kuna so a dinga jayayya akan tauhidin Allah wa huwa rabbuna wa rabbukum alhalin Allah shine ubangijinmu kuma ubangijinku walana a'maluna wa lakum a'malukum muna da ayyukan mu kuma kuna da naku wa nahnu lahu mukhlisun mu masu yi ma Allah ikhlasi ne masu kuma zuwa ga Allah irin waɗannan ayoyi suke ba daga maganar muhaja kamar da ibnu kasir ya bayyana suna nuni zuwa ga rashin dacewar tattaunawa da kafirai akan jayayya game da Allah game da tauhidin Allah kaga irin nan sai aka zarge su kuna cewa ne mu zo mu musu da ku akan shirka da tauhidi haka haka da Allah ya ce wa Annabi Ibrahim fa in hajjuka fa qul ta'alu ko kuma fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhiya lillah ba za ka biye musu akan musu game da game da Allah da ɗayantakarsa ba sai dai ka bayyana musu gaskiya wannan sai ci gaba da cewa am na inna ibrahima ko ku kuna so ne ku ce shi kanshi annabi ibrahim wa isma'ila da annabi isma'il wa ishaqa wa yaqub da annabi ishaqa da yaqub wal asbati da wal asbata amin da kuma waɗannan banu yaqub waɗanda suke dangi goma sha biyu ɗin nan kanu hudan au nasara kuna so ku ce ne su ma yahudi ne ko nasara qul a antum a alamu amilla wannan su'al ne takariri ma'anan shi qul Allahu a alamu minkum ba wai ana neman su bada amsa bane cewa ku da Allah ku waye fi sani ma'anan shi ai Allahu a alamu Allah ya fi ku sanin gaskiya kuma ku ƙarya kuke kun san ba gaskiya kuke faɗa ba ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ويفي آه ويفي zalunci fiye da wanda ya ɓoye wata shahada wata gaskiya da yake tare da ita dangane da Allah kamar yadda Yahudawa suka ɓoye gaskiya wallahu bi ghafilin amma ta'maluna to kure sani cewa Allah bai wofanta daga abin da kuke aikatawa ba yana sanar da abin da kuke aikatawa waɗannan ayoyi suna da maganganu da yawa da bayanai da tafsiri da malamai suka musu amma ba muhallin matsaya muna ainihin wannan karatu ne anan ba walamma kana asdu ad-din alladhi huwa dinul islami wahidan malan yace yayin da ya zama asalin addinin musulunci tushen shi guda ɗaya ne fa inna ma tanawwa'at ash-shara'i'u shari'o'i wato tafarkin gudanar da al'umma ne ya bambanta daga annabi zuwa annabi daga zamani zuwa zamani daga wata shari'a zuwa wata amma asalin addinin guda ɗaya ne shi tauhidin Allah qala annabi sallallahu alaihi wasallama fil hadisi sahih shine manzo Allah yake faɗa cikin hadisi ingantacce wanda ke cikin Bukhari da Muslim manzo Allah yace inna ma'ashiral anbiya'i dinuna wahid yace ai mu gaba ɗaya annabawa addinin mu guda ɗaya ne ai aslut tauhid kenan kamar da malamai suka fasara kamar ainihin al-Imam Abu al-Abbas al-Qurtubi a cikin al-Mufhim lima ashkala min talkhisi min sharhi min talkhis Muslim da al-Imam an-Nawawi a cikin sharhin ainihin Muslim nashi al-anbiya'u ikhwatun li'allat manzo Allah yace annabawa ƴan uwa ne na allat wato ƴan uba da muke cewa da Hausa ƴaƴan mutum ɗaya amma wanda mataye daban-daban suka haifa mishi sai ake cewa banul allat mina ma'ana wannan kwatancin saboda na farko abin da ake nufi da al'alal shine ad-dara'ir kishiyoyi sune banul allat ƴaƴan kishiyoyi kenan shine ma'anar shi anan to wajhul tashbih din shine kaga ƴaƴan kishiyoyi mahaifa ta raba su kowanne uwar ta haife shi daban amma kuma suna nan da zumunta tsakankanin su saboda uba ya hada su to haka annabawa zamani ya raba su shari'a ta raba su li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja amma asalin tauhidi ya hada su kamar da ƴaƴan kishiyoyi uba ya hada su don haka ba su rabuwa komun rikicin da ke tsakanin uwayensu mata ko mun gani ko mun nisan zamanin wani an auri mahaifiyar shi ta haife shi ta ma mutu ko ta bar gidan sannan aka auro mahaifiyar wani ta haife shi to suna nan dai a matsayin banul allat to haka annabawa suke shine wajhu tashbih din yace wa ana aulan nasi ibn maryam kuma ni a cikin dukkanin sauran mutane da annabawa nafi kowa kusanci da Isa dan Maryam fa innahu laysa baini wa bainahu nabiyyun manzo Allah sallallahu alaihi yace tsakanina da shi babu wani annabi tare da tsawon zaman da ke tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sama da shekara 300 ko makamancin haka shi sa kamar da Allah ya faɗa manzo Allah ya zo ne ala fatratin minar rusul a bisa kamfar manzanni ana cikin kamfa ta manzanni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo to wannan malamai suna cewa nuni zuwa ga cewa wato annabawa dukkan addininsu ɗaya ne da haka kowane mutumin da ya bi annabi to musulunci ne kawai inda ake samun matsala shine wanda ya daina bin annabinsa kafin zuwan annabi na gaba to wannan ya kafirta ko kuma wanda har annabi na gaba ya zo ya ƙi barin waccan shari'ar kamar yadda yahudawa da kiristoci suke yi a yanzu annabawansu sun shuɗe ana zamanin annan muhammad ne sallallahu alaihi wasallam amma sun ki sakin waccan gurbataccen shari'ar su kama sabuwa wata ke ci ci gabanta to sun zama kafirai su ma fadinuhum wahid addinin annabawa guda ɗaya ne huwa ibadatullahi wahdahu la sharika la shine bautawa Allah subhanahu wata'ala madaukakin sarki shi kadai ba tare da abokin shirka ba wa huwa yu'badu fi kulli waqtin bima amara bihi fi zalikal waqt to Allah za a bauta mishi ne a kowane zamani da gwargwadon abin da ya umarni a wannan zamanin dangane da halasci ko haramci ko shari'a ko ainihin wato ladubba wadhalika huwa dinul islami fi zalikal waqt wannan addinin a wannan lokacin shine addinin Allah wata tanawwa'u shara'i'u wa tanawwa'u shara'i fi nasikh wal mansukh min al mashru'i caccanzawan shari'a ta hanyar a goge wani a kawo wani wannan abu ne tabbatacce dama a shari'a a cikin shari'a kwaya ɗaya ma ta annabi guda ɗaya ana iya samun wani abu ya zo ya canza wani hukunci ko ya soke shi ko ya modifying ɗinsa to balantana kuma tsakanin wata shari'a ta wani annabi a gefe da kuma wata shari'a ta wani annabin a gefe daban ka tanawwa'i shari'atil wahida kamar yadda ake samun jujjuyawar shari'a guda ɗaya fa kama anna dinal islam allazi ba'atha Allahu bihi muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa dinun wahid kamar yadda yake addinin musuluncin da Allah ya aiko Muhammad salawatullahi wa salamu alaihi da shi addini ne guda daya ma annahu qad kana fi waqtin yajibu istiqbala baitil maqdis fi salah amma sai zama a cikin shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an samu wani lokaci wani period of time wanda abin da yake wajibi a daidai wannan lokacin shine a kalli baitul maqdis ayi sallah kama amara al-muslimuna bidhalika بعد الهجرة كما أمر المسلمون بذلك بعد الهجرة ببدعة عشر شهرا كما إذا أكا أمرتي مسلمي باين هجرة فرقين هجرة ‘yan watanni goma sha kaɗan suna kallon baitul maƙadis ne suna sallah a lokacin wannan shine addinin wa ba da zalika ya ji bustiƙbalar ka'aba bayan da aka soke wannan sai ya koma kuma yanzu abin da yake wajibi shine kallon ka'aba wa ya har mustiƙbalar sahara a lokacin kuma ya haramta a kalli fuskar inda wannan dutse yake a baitul maqdis faddinu wahidun wa in tanawwa'at al-qibla fi waqtayn min awqati addinin dai guda ɗaya ne ko da yake an samu al-qibla ta sallah ta bambanta a lokaci guda biyu wani lokaci baitul maqdis daga baya kuma ka'aba fa hakaza shara'a Allah ta'ala li bani isra'ila as-sabt kuma haka Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta wa banu isra'ila ranar asabaci a matsayin ranar ibadarsu da idinsu na mako summa nusiha zalika wa shuri'al juma'a sannan aka soke asabaci da musulunci ya zo aka maida da manzo Allah sallallahu alaihi ya kawo nashi musuluncin aka maida wannan rana ta zama juma'a fa kana al-ijtima'u yawm as-sabt wajiban idzaka a da can a zamanin banu isra'ila to taruwa da yin ibada ranar asabar wajibi ne thumma sara al-wajibu huwa al-ijtima'u yawm al-jum'a sannan daga baya kuma wannan wajibin aka cire shi daga asabar ya koma juma'a wa harrama al-ijtima' wa harrama al-ijtima' yawm as-sabt aka haramta na asabar wanda a yanzu haka ake faman kharaja an shari'ati Musa qabla an-nasakh lam yakun musliman wanda ya tawaye ya fita daga addinin annabi Musa kafin Allah ya soke addinin ya kawo sabon addini na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan bai zama musulmi ba wa man lam yadkhul fi shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da an-nasakh lam yakun musliman hakanan wanda kuma bayan zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma bai shiga cikin musuluncin nan sabo ba to shi ma ba musulmi bane walam yashra illahu li bani li nabiyyi min al-anbiya'i an ya'budu an ya'budu ghayra allahi albatta da dai Allah subhanahu wata'ala bai taba shar'antawa wani annabi ya je shi da jama'arsa su bautawa wani Allah ba kamar da Allah yake cewa shar'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يتشي أتين صوت الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وبنجي الله يا شرع أنتامك الدين من الدين يا شرع أنتامك الدين ما وصى به نوحا إذن وندي أمرتنوه دشي والذي أوحينا إليك da irin abin da muka maka wahayi wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa hakanan kuma abin da muka yi wasici ga annabi ibrahim wato muka umurce shi da yi na addini da shi da annabi musa da isa duka iri ɗaya ne menene shi an aqimuddina ku tsaida addinin nan alif da lam nan lil ahad wannan addinin da kuka sani na tauhidi din nan wala tatafarraqu fihi kada ku rarraba a cikin sa kabura alal mushriki na mata da uhun ilai wannan kira da kake wa mushrikai zuwa ga tauhidin Allah da rabbar rarrabuwa to wannan abu ya musu nauyi sun kasa bi Allah ya ce malam ya ce fa amara rusula an yuqimu ad-din wa la yatafarraqu fi kaga sai umarci manzanni su tsaida addini kada su rarraba a cikin addinin wa qala ta'ala kuma Allah ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim fa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun Allah ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibat ya ku manzanni ku ci daga dadadan abubuwa wasu malamai suna ganin ar-rusulu nan al-jam'u ne amma urida bihil mufrad ma'anan shi ya kai wannan manzo kamar yadda misali ƙwar'ani na zuwa da irin haka ya zo da, da jam'i da nunin kuma ifradi ko ifradi da nufin jam'i kamar allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum to annasu din na farko mutum ɗaya ne wannan magana amma aka kira shi da lafazin annas ismul jam'i ne urida bihil mufrad ana yin haka a larabci wajen girmamawa ko a Hausa ma ana yi to shine ma'anan shi anan ya ayyuhar rusulu wata fassara ce ana iya ɗaukar shi kuma ya ayyuhar rusul ɗin da zahirin fassarar shi wanda shine mahallin shahid da mala yake ishara anan cewa Allah ya umarci annabawa ya ce da su kulu min tayyibati ku ci daga dadadan abubuwa wa'malu salihan ku aikata aiki mai kyau inni bima ta'maluna alim kaga Allah ya umarci annabawa kamar yadda ya umarci sauran mutane yake cewa ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku da kuka imani ku ci daga dadadan abubuwan da Allah ya azurta ku Allah ya ce wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida kuma lalle yadda abun yake wannan al'umma ta ku ta addini ta musulunci al'umma ce guda ɗaya ta tauhidi al'umma kowane annabi suna haɗuwa da al'umma ɗayan annabin a wajen tauhidi wa ana rabbukum kuma ni ne Allah ubangijin ku gaba ɗaya ya ku al'ummomin annabawa masu tauhidi fattaqun ku ji tsoron Allah wa qala ta'ala Allah ya ce fa aqim wajhaka lid-dini hanifan فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikina minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun a cikin suratul rumi kenan Allah yake cewa fa aqimu wajhaka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka tsaida fuskarka lid-dini hanifan ga addini miƙaƙƙe kana mai miƙewa akan addinin fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha shi ma wannan mansubi ne alal igra kamar wancan na sibghatallah wannan shine asalin halittar da Allah ya halicci mutane akai akan tauhidi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mauludin yuladu alal fitra yace la tabdila li khalqillah kada a sake a canza halitta Allah a canza tsarin da Allah ya halicci mutane na wato muqa'a abin nan istiqbaliyatul haqq shirin su su karbi gaskiya shirin su su bi tauhidi shirin su su bi gaskiya zalika dinul qayyim wannan shine addini tsayayye mai kakke mai karfi walakin aktharan nasi la ya'lamu sai dai sauran mafiyan mutane ba su san haka ba san cewa wannan addini na tauhidi shine makakin addini ba sai ce munibina ilai wannan ƙari ne akan aqim wajhaka lid-dini hanifan munibina ilai to malamai kuma suka ce anan an canza zuwa lafazin jam'i ne kamar yadda ta aka ce hanifan da sai a ce muniban ilai to amma sai aka yi uduli zuwa lafazin jam'i kuma haka aka ce wattaquhu ba a ce wattaqihi ba wa aqimu ba a ce wa aqim ba kaga an canza lafazin daga ifradi da aka ce fa aqim wajhaka nan kuma ya kuma munibina wattaquhu wa aqimu salata wala takunu minal mushrikina dan nuni zuwa ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da tarayya da sauran al'ummar shi a wurin ayyukan nan a wajen tsaida addini da miƙewa wajen tauhidi da sallah da rashin shirka ana ana ana umarninsa kuma ana umarnin al'ummarsa su ma su bi shi akan haka shi sa aka juya aka yi uduli min sigatil ifrad ila sigatil jam'i a cikin fadin Allah munibina ilaihi ma'anan ina ba anan ai muti'ina wa raji'ina kuna masu da'a da komawa zuwa ga Allah wa ta'ibina ya dauka ma'anan munib wanda ya koma zuwa ga Allah shine wanda yake cikin da'a dama kullun ko kuma wanda yake ya yi sabo amma ya koma yanzu shi ne kaga raji'u kenan sannan kuma ya yi sabo yanzu ya tuba to duk ana fasara munibina a wasu wurare da suke zuwa haka a cikin alkur'ani mai girma wattaquhu ku ji tsoron Allah wa aqimus salata ku tsai da sallah wala takunu minal mushrikina kar ku zama daga cikin mushrikai minal ladina farraqu dinahum badali akan ولا تكونوا من المشركين أي ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم an samu sahabbai irin su ibnu abbasin da aisha sun fassara cewa ma'anan farraqu dinahum wato ainihin wato ahadathul bid'a haka sahabbai suka fassara kar ku zama daga cikin masu kawo bid'a al-imamu hamza da kisai suna karanta nan wajen da wala takunu min allazina faraqu dinahum kar ku zama daga cikin wanda suka rabu da addininsu suka suka zama mushrikai kenan suka suka suka kwabe riga addini suka zama ƴan duniya kawai Allah ka tsare mu wa kanu shi'a suka zama kungiya kungiya suka zama jam'iyya jam'iyya ta addini kullu hizbin bima ladaihim farihun kowace kungiya saboda tana kan ƙarya ne tana kan ainihin bata ne to tana murna akan abin take tana celebrating tana yaukaka tana talla tana promoting manufarta ba manufa Allah ba ba tauhidi ba ya zama kungiyar tafi damuwa da manufofinta tafi damuwa da abin da ta sa gaba fiye da gaskiya fiye da tauhidi fiye da sunna wannan ya daga cikin tambari na farko da ake gane kungiyoyin yan bid'a yin kuri da abin da suke akai da ganin cewa kuma abin da suke akai shi kadai ne daidai sabanin abin da wani yake akai da kuma kara wannan manufar ita kadai ko da ta yi karo da manufar asalin addini wannan alama ce akan ƙungiyar ta 'yan bid'a ce ko mun irin sunanta kuwa ko da sunanta yana alamta akasin bid'a ko yana nuni zuwa ga sunna ko tauhidi ko yana nuni zuwa ga wani abu da yake mai daɗin ji a musulunci ko a tunanin mutane inda ya zama a cikin aikin su akwai wato alfarhu bima ladaihim kungiyanci shine hizbiya din kenan kullu hizbin bima ladayhim farihun sun raba al'umma zuwa kungiya kungiya sannan kuma suna alfari da abin da suke akai to wannan alama ce akan cewa kungiya ce ta bata Allah ka tsare malam ya ci gaba da cewa fa ahlul ishraki mutafarriquna su mushrikai suna kan rarrabuwa ne wa ahlul ikhlasi muttafiquna su ko musulmai masu ikhlasi suna hada ne koda ba sa ganin juna koda ba su zamani ɗaya da juna ba koda ba a gari ɗaya suka rayu ba koda yaran su ba iri ɗaya bane ko da matakin shekarunsu ko iliminsu ko tunaninsu ba ɗaya ba ne za su haɗa kan ikhlasi ɗin nan za su haɗa kan ukuwa islamiyya za su haɗa kan ba wa juna uzuri za su haɗa kan ganin mutuncin juna da girmama juna za su haɗa akan rashin wancan ƙabilancin na cewa na kafe naka qala ta'ala Allah yace wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum yace wala yazaluna su kafirai ko mushrikai ko ƴan bid'a ba za su gushi ba mukhtalifi ne suna masu sabani da juna illa man rahima rabbuk wannan istisna'i ne munqati kamar da malamai suka ce wanda kawai ba su shiga sabani sune mu'mine da Allah ya musu rahama za su zama cikin wato san juna da kaunar juna kamar da Imam Malik ya fassara cewa fi'a biyu ce akwai fi'a ta kafirai mushrikai wanda suna cikin rudani da sabani akwai kuma fi'a ta mu'mine waɗanda Allah ya halicce su ya musu rahama walidhalika khalaqahum ya halicci kungiyoyin guda biyu ne waɗancan dan su yi sabani waɗannan kuma dan ya musu rahama wannan daga cikin fassara da malamai suka yi akwai fassarori da dama amma ba tafsiri muke ba fa ahlur rahmati muttafiquna mujtami'una wanda suke cikin rahama Allah Allah ka sanya mu ciki suna karkashin rahama Allah da haka suke samun haduwa da dacewa da juna wal mushrikuna farraqu dinahum wa kanu shi'a su ko mushrikai sun rarraba addininsu suka zama kungiya daban-daban sai malam yace wali hadha tajidu ma uhditha min ash-shirki wal bid'a yaftariqu ahluhu taka zaka ga duk abin da aka kirkiro na bid'a da shirka sai kaga masu wannan bid'a da shirkan sun yi sabani sun rabu da juna kullun a cikin rarrabuwa suke kowa bid'a shi daban da ta ɗayan kowa shirka shi daban da ta ɗayan fakana li kulli qaumin min mushrikil arab tagut kaga larabawa mushrikai a zamanin jahiliya da farkon musulunci kowane gari da kowane gida da kowane dangi suna da nasu dagutin kuma ba su yarda da dagutin ɗayan ba kaga sun yi tarayya a wajen shirka amma kuma suna da sabani akan kowa yana ganin shirkan nan lata ya kamata a bi wani kuma na ganin uzza ya kamata a bi wani na ganin manata ya kamata a bi ba su haɗu akan abin shirka ƙwaya ɗaya ba ko mun gane yattakhidunahu niddan min dunillahi suna rukon wannan abin shirkan ya zama wato abokin hamayya kuma bayan Allah fa yaqribuna lahu wa yastashfi'una bi suna kai mishi qurbani suna neman kusanci zuwa gare shi suna neman wato ceto da, da shafa'a gun shi wa yushrikuna bi suna yin shirka ma Allah da shi wa ha'ula'i wasu kuma a gefe yamfuruna an tsaguti haulayi ba su yadda da wancan tsagutin ba yadda kake ganin dai shehunan ɗariƙa da sauransu wani shehi bai da wani shehi ba har ma zai ce ba a zuwa ziyarar wani shehi sai na ɗariƙarsu amma kuma duk shehunne gaskiya ne to kuma haka ne duk gumaka shirka ne amma kuma wani gunki bai yadda wato masu bauta wani gunki ba su yadda a je gun wani gunki ba kaga shine tafriqa din ko mun gane wa ha'ula'i wa ha'ula'i yanfuruna an taguti ha'ula'i da na ɗayan da na biyun su ma ba su yadda da tagutin na uku ba bal qad yakunu li ahli hadha taguti shari'a laysa lil akharin kai zaka ga ma wasu masu tagutin suna da wani tsarin bauta da suke yi ma gunkin su wanda ɗayan gunkin ba a yi mishi kama kana ahlul madinati alladhina yuhilluna limana as-salisatu al-ukhra kamar yadda mutanen madina a lokacin kafirci suna yin tahalluli suna ɗaga muryarsu don amsa kiran gumakan nan guda uku in za su je maka wa ta harrabu na mini tsawafi bai na safa wal marwa amma kuma ba sa yin tsawafi a safa da marwa saboda akwai gumaka a wannan wurin da su ba su da su ba hatta an zala Allah ta'ala har Allah ya saukar da inna safa wal marwa ta min sha'irillah ma'ana dai kamar da kake gani har a yanzu kafirai da yan bid'a da batattu kowa tashi bata kawai ta sa gaba kuma bai yadda da ɗaya ɓatar ba har za ka jima yana yi ma ɗaya ɓatar raddi wani lokaci har mu'alu suna mu dinga jin daɗi cewa ya taya mu faɗa za ka ji ɗan shi'a na raddi ma ɗan ɗariƙa ɗan ɗariƙa na raddi ma mu'tazila mu'tazila suna raddi ga khawarija khawarija suna raddi ma ƴan ƙalaƙatu kowa na yi ma kowa raddi ko mun gane dukansu kuma akan bata suke mu musulmi masu tauhidi kawai mu ne muka haɗa akan dukansu muna musu kuɗin gora gaba ɗaya mu ce bata suke akai kuma za ka ga musulmi a da inda suke masu tauhidi komai nasu iri ɗaya ne kalmar shahada su ɗaya ce alƙiblar su ɗaya ne ƙur'anin su ɗaya manzon su ɗaya biyayyar da suke mishi akan ƙa'ida ɗaya ba sai sun yi zamani ɗaya ba ba sai sun ga juna ba ba sai sun san juna ba sai sun kafa ƙungiya ba ba sai an yi mitin ba ba sai an aika wa da juna saƙo akan ga abin da muke akai kuma ku tafi akai ba kawai zaka ga har malaman da abin yakan ba da mamakin yadda haka yakan faru almisali an samu al'imamu ibn al-qayyim da al'imamu shatibi sun rayu kusan zamani guda ba su ga juna ba in fa akwai akwai teku ma da ta raba tsakankaninsu al'imamu ibn al-qayyim yana kasar abin nan sham shi kuma wancan yana kasar andalus amma suka rubuta littafai sai zama kusan kwantan ɗin littafin ya kama da juna littafin ainihin wato al-muwafaqat na shatibi da littafin wannan alamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin na ibnu na ibnu qayyim al-jawziya sai sai kaga yayi kama da juna yanayin take-taken su da yadda suke kafa hujja da makamantan su ba tare da sun san juna ko sun ga juna ko sun kwafa juna ba saboda mene sun hada akan asalin ka'idar ta Qur'ani da Sunna a bisa fahimtar magabata to duk inda mutum ya bi wannan zai ga kowa a cikin musulmi dan uwansa ne kowa a cikin musulmi irin addinin su guda wannan shine tsarin addinin musulunci a cikin asalin shi da kuma rassansa da haka kaga komai na musulmai yana tafiya ne bisa ka'ida da tsari sallah za su yi to sai liman yayi kabara sannan kowa zai sai liman yayi ruku'u kowa zai azumi za a yi tare za a yi duka idi ne layya ne ko menene na ka'idar musulmai suna tafa ne a cikin ka'ida guda ɗaya sananniya kuma babu mai fandare mata sai wanda ya fandare wa asalin musuluncin ko wani rashin amma su ko yan bid'a kullun a cikin rudani suke yanzu dauki misali a abin nan maulidi mu tsauka ka dauki irin al'umma da ke cikin musulmai yan bid'a wanda suka dauki maulidi akan a matsayin addini sai kwatanta shi da sallar idi da take addini ne na gaskiya in za a yi ta a duk duniya rana ɗaya za a yi ta lokaci guda da hantsi kuma kowane gari da kowace ƙasa irin kabarbarin da za a iri ɗaya ne yawan rako'in guda ɗaya ne amma yanzu aka ce za a yi maulidi na farko babu rana ɗaya da za a yi shi kowa zai yi ne ran da ya ga dama babu lokaci guda ɗaya kowa zai ne wani da safe wani da dare wani da la'asar wani kaza sannan yanayin abin da za a yi idan an taru me za a yi wani salati zai yi wani ashafa wani yawon titi wani kiɗa wani waƙa wani rawan banjo kowa abin da ya gara ma kawai zai fassara wa kanshi yayi kuma duk da sunan wai ibada kwaya daya ko mun gane jama'a saboda bid'a haka take wato babu wani code na cewa to idan an taru kaza za a yi saboda babu asalin da ake komawa zuwa gare shi kun tuna wani kwatanci jama'a da muka yi a nan karatun game da irin adda da aka ce za a fita a yi ma shugaban kasa da gaskiya abin da ke nuna cewa wannan bid'a ne kowane gari abin da suka ga dama shi suke yi saboda ba addini bane a ce a fita bayan gari za a yi ma wani mutum addu'a bai da lafiya ba addinin Allah bane wannan da kan aka fita wani garin aka fita sai a tafi gidan sarki a je a kai mai gaisuwa a yi addu'a kuma sai kaga an haɗe da yan ɗarika da sauran musulmai da kowa da kowa kowa da wakilinsu wasu sai a je filin idi a nan zariya da Allah ya taimake mu bida ba ta yawa ba da aka je filin idin sai zama akwai wasu ahlus sunna wanda suka je bisa ganin dacewar haka suna ganin ba komai amma da aka je aka ce za a yi sallah sai suka ga bai dace ba suka ce san ba za a yi sallah ba bid'a ne ma'ana sai suka rage yawan barna kenan ko mun gane a wasu wuraren sallah ake yi wasu hadda hudu ba hadda kunuti da sauransu so wannan yana daga abin zai gwada maka kaza bid'a ne zaka ga bai da asalin asalin da yake komawa zuwa gare shi me asali kuma qur'ani da sunna bisa fassarar magabata da abin da ya wannan ci wannan sai an samu sabani to wannan shine abin da ke nuni zuwa ga shirka da bata zaka tarar cewa isu isu ma ba su haɗuwa akan abu ɗaya malam ya ci gaba da cewa fa haka za ta jidu man yattakidu shay'an min min min nahwu shirk kalladhina yattakhiduna alqubura wa athar alanbiya'i was-salihin masajida haka zaka ga duk wanda ya riki wani abu na shirka kamar wanda suke riko da kaburbura ko wani burbushin annabawa inda za a ce annabuwa ne ya zauna ko ya rayu a wajen ko an haife shi ko makamantan haka wasalihina da burbushin bayin Allah na gari masajida suka mai da irin wannan wuraren wurin ibada tajidu kullu qaumin yaqsiduna bid-du'a wal isti'anata wal isti'anati wat tawajjuh inda man la tu'azzimuhu at-ta'ifatu al-ukhra zaka ga kowaɗanne tawaga ta ‘yan bid'a suna nufatar wannan wuri da addu'a da ƙasadin neman taimako da fuskantar shi inda kuma wasu ba sa zuwa. Ma'ana ko a nan ƙasar in ka ɗauka akwai kaburbura da wurare na salihan bayi da ake zuwa, amma wasu mutane ba su yadda su je gun na wasu ba. Fulani danginmu su ne suke zuwa Sokoto, kare suka yadda da shi, kaga kabarin wani salihin bawa ne. su kuma yan ɗariƙa su tafi kaulaha shi suka yi da shi ‘yan shi'a kuma da kafin Allah ya kawo ƙarshensu a nan zariya suke zuwa husainiya sun yi wani kabari na ƙarya a ciki baya da za a yi bafin lacin nan da ke yola ko gombe ko cikin nijar ya taho ya taho nan nan husainiya da aka rusa shi kuma ɗan husainiya nan ba zai tafi kaulaha ba sai in dai dama yana yin yana yin abin nan ne fati biyu yana haɗa ɗariƙa da shi'a ko mun gane kowanne yana ganin kuma masu zuwa can wajen barna suke in ka je kano haka wali mai giginya yan ƙadiriya ne kawai suke zuwa su ne kaɗai suke zuwa makabarta wali mai giginya su yi tasu ziyara duk shekara wanda ba su ba yana ganin ɓata suke har ma zai zai wa'azi ya kyare su shi kuma ya tashi ta tafi gun nashi kabarin daban kaga a cikin su isu isu duka suna kan ɓata amma kuma suna kan ruɗani بخلاف أهل التوحيد فإنهم يعبدون الله ولا يشركون به سسنا بوتا وألا باسا مش شركة في بيوته التي قد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سنا بوتا وألا أتكين لكن الله مثلا تكينا وأن الله يأمرني دا أتلقاش sannan kuma a dinga ambatan sunan Allah a ciki ma annahu qad ju'ilat lahumul ardu masjidan wa tuhura tare da cewa fa bayan masallaci duka sauran duniya ma wuri ne mai tsarki da za a yi bauta da shi in ba a samu ruwa ba za a yi alwala da shi in ba a samu ruwa ba kuma wurin sallah ne gaba ɗaya ƙasa wa in hasala bainahum tanazu'un idan kuma aka samu wani rashin fahimtar juna jayayya tsakankanin musulmai fi shay'in mimma yasughu fihi al-ijtihad game da wani abu wanda yana iya yiwuwa a samu ƙoƙari na fahimtar nassi ya shigo mu kiyaye lam yujib zalika tafarruqan wal ikhtilafa to wannan baya hukunta sabani ko rabuwar kai wannan shine kaidar musulman gaskiya akwai abubuwan da Allah cikin hikimarsa ya bar su haka a buɗe ko a saki ko Allah cikin tsarin da ya tsara rayuwa rayuwa ta tafi ta tafi ta kawo wasu abubuwan da za a buƙaci zuwa ga sanin fahimtar malamai akai kuma wannan abin ya sugu fihi lijtihad za iya samun kokari na fahimtar nassi a ciki to anan babu sabani babu koda an saba babu rikici koda ra'ayi bai ɗaya ba babu tashin hankali ko fitina kamar yadda ibn taymiya yake bayyanawa a cikin majmu'ul fatawa da ibn qayyim shi ma ya hakato wannan magana a cikin littafin ainihin wato ainihin a littafin shi na usul fiqh din san i'lamul muwaqqi'in cewa shari'a ana kasa ta zuwa gida uku akwai ash-shar'ul munazzal ko kuma ash-shar'ul muawwal ko kuma ash-shar'u al-mubaddal ash-shar'ul munazzal shine abin da yake da nassi qati fi mahallin niza Allah ya ce giya haram ce ko to babu wani ishadin da zai halasa ta wata rana Allah ya ce zina haram ne ko babu abin da zai halasa ta wata rana nassi kenan wannan shine al-shar'ul munazzal Allah ya faɗa kuma za Allah ya faɗa ya shar'anta kaza sallah azhar raka'a hudu ce to babu ran da za a yi wani ijtihadin a ce bari a ƙara ko a rage a ce saboda yanzu mutane suna shan wahala wajen neman kuɗi kuma ba su samu bari a rage musu yawan sallah ko kuma tunda a ministry kaza aiki yana yawa to bari a rage yawan sallar rana a cire azhar daga asuba kawai sai la'asar ba ran da wannan ijtihadin a shar'il munazzal kenan ko kuma ash-shar'u al-mu'awwal shari'a wadda take buƙatuwa zuwa ga fassara ba nassi ba ne mu'awwal ne shine walau rudduhu ila Allah wa ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu sune fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun da ire-iren su akwai qabaya ijtihadiyya kala daban-daban da Allah ya bar su haka Allah yana sane ya bar su dan malamai su yi kokari su samu ladan wannan kokarin man asaba falahu ajrani wa man aqta falahu ajr dan kuma Allah ya jarabci mutane ya ga ya za su yi wajen mu'amalantan waɗannan abubuwan za su kyautata zato ga malaman su musu addu'ar godiya da addu'ar Allah ya saka musu da alkhairi wanda ya kuskure kuma su mu'amalance shi mu'amalar girmamawa ba tare da sun bi shi akan kuskuren ba da sauran ƙa'idojin da malamai suka bayyana da haka sai Allah ya bar wasu abubuwa waɗanda za su iya ansan ta'awila da fasarori wanda tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye an samu faruwa ire-iren waɗannan alal misali wacce qadiya ta kada wanda ya sallaci la'asar illa fi bani quraiza kaga wasu sahabbai suka fahimci sauri ake nufi amma idan la'asa ta riske ka ko ina ne kai shine asali inna salata kanat almu'minal kitaban mawquta wasu kuma suka fahimci a'a so ake aje a tare su kafin su fita da haka bari su zinkirta sallah sai sun je bunu qurayza din manzo Allah bai kuskuntar da kowa a cikin su ko mun gani saboda wannan mahalli ne na fahimta haka misali a akwai kabaya da dama da ibn timiya ya bayyana a cikin abin nan littafin shi majmul fatawa inda ya maganganu akan ire-iren waɗannan da littafin ainihin wato abin nan wannan karamar littafin nan raf'ul malami anil aimatul alam waɗanda suke ɗaukan hukunce-hukunce na ijtihadi idan aka zo kiran sallah asuba ana juya kai a kiran sallah a hayya ala sala hayya ala sala hayya ala fala hayya ala fala to as-salatu khairu minan nawmi za a juya kai ko ba za a juya kai ba mahalli ne na ijtihadi wasu na ganin abu asali cewa hayya ala salati da hayya ala falahi kawai ake juyawa wasu kuma suka ga ai ilhaqin shi shi ma da wannan a juya kaga to wanda yake juyawa da wanda baya juyawa babu bukatar sai sun yi fitina alal misali in ka dauki misali qadiya tsakanin fara sahu na biyu ko na uku idan an fara sallah a ina ya kamata a fara sahu tsakiya daman liman ko ƙarshen dama sahabbai a zamaninsu suna taruwa kafin liman ya zo da aka ba su samu wannan matsalar ba liman yana zuwa dama kowa ya zo da aka diran da wani ya makara ma sai an ji labarin cewa ai wane ya zo a makare saboda ba ɗabi'ar su bace mu ko mun saba sai mun ji tare ikama za mu taho da aka muka samu kanmu rikici akan ta ina ake fara sahu na biyu da na uku wasu su ce tsakiyar liman wasu su ce dama gashi nan ka karanta fatul bari za ka ga maganganu da yawa akai to masallacin da suka ce a fara tsakiya da wanda suka ce a fara dama babu bukatar sai sun yi rikici sun raba kai cewa waɗancan ba sallah suke yi ko kuma sun ɓata sahu sallah a bayan mutumin da bai yin qabdu ko bai yin isal israha ko makamancin haka ya ba kai idan bai idan ya taso ya miƙe za ka zauna ko ba za ka zauna ba zaman shine asali in yayi qabdu za ka yi ko ba za ka yi ba yin shine asali sai ibn taymiya suka ce suna ganin mutaba'ar ainihin wato liman din ya fi fiye da lazimtar waɗannan sunnoni na mustahabbai da in kana bin limamin da baya zama istiraha in ya miƙe kai kai ma ka miƙe aka ibn taymiya ba da fatawa cikin majmu'ul fatawa mujalladi na biyar a shekul albani muhammad nasiruddin da wasu malamai suka ce a'a lalle lalle ka zauna saboda shine asali yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alayhi malin na ijtihadi babu magana babu babu bukatar rikici akai dan kaga wani ya miƙe tare da limamin shi take je kana cewa ai wannan ma yanzu dan bid'a ne ma baya jilsa ma wannan tanattu'i ne da ma zafin kan addini ne ba daidai bane ina fata mun gane wannan magana misali akan qur'i jini ne ko tsarki ko ya tarabbasna bi anfusina salasatu qur'i jini ne ko tsarki ma'ana idan aka saki mace a cikin tsarki ta yi jini ta yi tsarki ta yi ƙuri ɗaya kenan ta sake yin jini ta yi tsarki ƙuri biyu ta sake yin jini ta yi tsarki ƙuri uku kaga tsarki jini tsarki jini tsarki tsarki uku jini biyu kenan koko jini tsarki jini tsarki ko mun gane wanne ne da ake lissafi da shi wannan ma muhalli ne nan da za a yi tsakankanin malamai ga su nan ire-iren waɗannan abubuwan da yawa jama'a azumin asabar ko shi ma muhallin da za'i ne ya kamata duk mu dinga fahimta wannan sa daga cikin ash-shara'i'ul mu'awwala wanda suke bukatan fassara jama'a sai mun zama da kan gado akan waɗannan ba sa raba kan musulmi ba ba muhallin raba kai bane abin da ake so zama wanda zai magana akai ya zama na farko tukunna malami ne da ya san abin da yake faɗi akai ya san ilimin kuma gwargwado ana mashi kyakkyawan zaton tsoron Allah cewa ba zai faɗi son zuciya ba zai faɗi abin da ya imani da shi ne ilimin sa ya tike akai wanda ya ga yayi mishi sai ya bi ya gamsu da malantan mutum ya gamsu da hujjarsa wanda kuma ya gamsu da wani abin da ba haka ba ya zama ya gamsu da shi ne a ilmance ba a bisa son zuciya ba babu rikici akan wannan suna nan ire-iren waɗannan jama'a da yawa inda Allah ya ba da daman mutane su shiga cikin wata ƙabiya su hukunta kamar game da fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha haka Allah bai yanke hukunci da kanshi bai ce a kira mutum daga bangaren matar da bangaren mijin su zo su zauna su sulhu da abin da suka yanke shine hukuncin Allah in sun yanke cewa auren ya ci gaba in sun yi ittifaki cewa wannan auren maslaha shi ya a rabu rabuwa ta hanyar saki ko ta hanyar hul'i Allah ya da wannan hukuncin haka a aikin hajji Allah ya ce a kira a hakaman ya zo ya bada hukunci akan wanda ya kashe wani abu ko ya hakun bihi zawa adalin minkum hadayan baligal ka'aba idan mutum ya kashe wata dabba ta fara wadda ba a farauta ta a cikin aikin hajji ko cikin ihrami sai an kira wani mai hukunci ya yanke to irin wannan su ake cewa ash-shar'ul mu'awwal shi wannan shine mahallin ijtihadi shine mahallin malanta da ake gane malamai na gaskiya shine mahallin sabani amma wanda ba zai jawo rikici ba to wanda duka ga yana yin rikici akan irin wannan sabanin to na farko dai ko dai zama ilimin shi ne kadan da haka baya iya ganin beyond abin da shi ya sani baya iya containing baya iya haƙura da idan wani ya saba mishi ko kuma akan bid'a yake yan bid'a sune ba sa iya ba sa iya resisting taba su ba sa jure zungura ba sa jure zungura saboda abin da yake akai bata ne akwai kuma ash-shar'ul mubaddal shine yana faruwa da alƙalai kamar da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa ya ja kunne cewa kuna zuwa ku kawo mini ku kawo mini ƙara wani a cikin ku ya faɗa yin iya surutu to duk wanda ya kawo ƙara ya zama ya iya surutu har yasa na ɗauki abin da ba nashi ba na bashi to ya tabbatar na raba mishi wuta ne shine ana ake samun a shar'ul mubaddal a gabatar wada mai fatawa ko alƙali wata magana saɓanin yadda take a asali sai ya bada fatawa da abin da ya bayyana gare shi to wanda suka mishi wannan dungun su suke cikin matsala shi bai cikin matsala in kun lura da kyau mata sun fi kowa yin irin wannan rashin gaskiya yanzu in kana ba mata fatawa islamiyya ka ba hankali alga ta malam ina hukuncin wanda mijinta ya ce kaza ko ya kaza ko ya kaza kawai sai ka ce ai kaza ne ba tare da ka ɗaya ɓangaren mutu za su saka a cikin wannan haɗarin za ka yi ta yanke hukunce hukunce kana ba da fatawa wanda ka canza shari'a Allah kuma za su je su ce ai malam wannan ne ya ce kaza me yakon ka ba ta fatawa ne akan wani specific case sai je ta watsa fatawa ta ce ai ka ce duka kaza kaza ne to da haka irin wannan sai kai taka tsantsan wajen ba mata musamman fatawa da duk wanda zai ce maka fatawa akan kanshi ina hukuncin kaza ya shafi wani kasuwancin shi ko wata harka da yake so yi ba zai fito maka ita fili ba sai bayyana maka ita a bisa surar da kai kuma zaka ga ka bashi fatawa kaza wannan fatawa kuma ta favorin din rashin gaskiyarsa ba tare da kasan asalin ba malamai suka ce wannan bai halasta abin da ka faɗa mishi abin yana nan alama fi nafsil amri don shi ya sani cewa ai ƙarya ya maka Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa la yujibu zalika tafarruqan wala ikhtilafan bal hum ya'lamuna anna al musiba minhum lahu ajrani su musulmai sun san cewa wanda ya dace da gaskiya yana da lada guda biyu wa anna al mujtahid al mukhti'a lahu ajrun ala ijtihadi sannan kuma wanda ya ijtihadi ya kuskure shi ma yana lada guda daya wa khata'uhu maghfurun lahu Allah ya gafarta mashi kuskuren sa wallahu huwa ma'buduhum kuma su musulmi sun san Allah shine abun bautar su iyahu ya abuduna shi suke bautawa shi kadai wa alaihi yatawakkaluna akan shi kadai suke dogara walahu yakhshawna shi kadai suke jin tsoro wa yarjuna wa yarjuna agun shi suke neman bukatun su wa bihi yasta'inuna agun shi suke neman ainihin taimako wa yastaghifuna suke neman istigasa taimako na gaggawa walahu yad'una wa yas'aluna shi suke roko shi suke neman bukatun su a wajen shi wa in kharaju ila salati fil masajidi kanu mubtaghina fadlan minhu wa ridwana asa da suke fita zuwa sallah a masallaci to suna neman yarda Allah ne da falalarsa kama qala ta'ala fi na'atihim kamar yadda Allah ya faɗa yana siffanta su yace tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana zaka ga mutane mu'minai ruk'an suna masu ruku'u sujjadan suna masu sujuda yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman yarda Allah da falalashi Allah ka samu a cikin falalarka da yardarka wa kadhalika idza safara ila ila ahadil masajid thalatha haka wakadhalika haka nan kuma idan safaru idan suka yi tafiya ila ahadil masajidis salasa zuwa ɗaya daga cikin masallatan nan guda uku masu alfarma la siyamal masjidal haram musamman zuwa masallacin makka allazi umiru bil hajj ilai masallacin da aka umurce su cewa su je su ziyarce shi su yi ibada qala ta'ala Allah yace ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sha'airallah ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani la tuhillu sha'irallahi kada ku halasta abubuwan da Allah ya musu alfarma sha'irullahi na iya daukan ita kanta dabbar ta hadaya din ana ce mata sha'irullahi gashi nan wal buduna ja'alna halakum min sha'irillahi to ita dabba ita kanta sannan wuraren safa da marwa makama ibrahima ka'aba muqawwaf da sauransu su ma sha'airullahi ne tambarin ibadar Allah ne tambarin ainihin addinin Allah ne to ana iya fassara su da haka sannan shi kanshi garin gaba daya albaladul haram shi ma sha'airullahi ne to duka yana dauka wannan fassara sai dai asali wannan fassara tana bayuwa ne zuwa ga abin da yazo a cikin hadisin bukhari cewa musulmai ne suka yi nufin za su dau wata fansa cewa dabbobinsu da dukiyarsu da suka bari a makka kafin Allah ya halasta musu su kai makafirai farmaki bari su yi amfani da wannan damar sun ji labarin akwai wasu dabbobi da za su wuce za su je su kwashe su shine Allah ya ce a la tuhillu sha'irallahi kar ku halasta sha'irallahi domin Allah yana cewa man yu'azzim sha'irallahi fa innaha min taqwal qulub wannan yana nuna takawa ne a cikin zuciyar bawa ya zama yana girmama waɗannan abubuwa sawa'un a yana cikin harami ko yana wajen shi sawa'un a lokacin da ke aikin haji ko ba aikin haji ba wala shaharar harama kar ku halasta wa kanku yin fada yin yaƙi a cikin wata mai alfarma suna yin abu ɗayan biyu a jahiliya ko dai su kai farmaki a cikin watan su karya dokar ko kuma su yi annasi sai a yi jinkiri ma'ana idan an san watan Muharram shine watan alfarma to sai kawai a yi mitin a ce to bana Muharram an cire alfarmar shi an kai ta safar shine an yi jinkiri kenan da haka duk abin da bai halasta a yi a Muharram ba za a yi da tani cewa ai ba yau bane kaman kaman aure ne a ce an sa rana za a yi kuma sai aka daga kaga duk abin da ya kamata a yi ba za a yi ba baka ba za a yi tariya ba ba za a yi walima ba sai wancan lokacin to sai su halasta wa kansu Allah ya haramta duka wannan guda biyu al-ighara fi shahr al-haram da kuma an-nasi'u wanda yake ƙari ne akan kafirci kamar da Allah ya ce walal hadiya kar ku halasta wa kanku hadaya dabbar hadaya a jahiliya kamar da ainihin ya tabbata a tarihi larabawa suna suna yin fashi na dabbobi to dabba da suke kyalewa kawai ita ce dabba hadaya wadda aka yi mata ish'ari aka yi mata aka sa wani karfe ko abu makamanta haka sai aka dan daga mata sai jini ya zuba to idan sun ga wannan ta zama dabba ta Allah ba za su kama ta ba amma in ba wannan bace za su kama to sai zama har mutane suna yin madabbobin da ba na hadaya ba dan dabbobin su tsira ko mun gane wannan yana daga cikin fassarar da wasu malamai suka bayar akan me yasa Abu Hanifa ya karhanta yi ma dabbobi ishari karanta littafin ainihin wato sharhun mushkilil asar na na al-imam tahawi duk da yake wasu malamai sun yi hujumi akan shi kamar ibn al-arabi a cikin ahkamul qur'an da yazo kan wannan wajen sai da ma abu hanifa hujumin da ba za ka ji dadin shi in ka karanta yace kamar ka ce abu hanifa bai san hadisin da manzon Allah ya ce ayi ishari ba shi tare da cewa kuma hadisin shaharar shi a tsakankanin malamai ya fi shahara abu hanifa shahara kaga wannan ba karamin alkaba'i bane wato magana ce muguwar magana irin na yayi fushi da qurtubi ya ce a wannan magana bata dace ba bai kamata a faɗa haka ba a nema mishi uzuri sai ya kawo yace daga cikin uzurin da malaman da suka bashi uzuri suka ce ya yana nuni ne zuwa ga cewa ana yi ne a yanzu a zamanin da yake rayu babu bukata domin a da ana yi ne dan kada a sace dabbobin yanzu kuma ana cikin aminci da amana ba wanda ya taba maka dabba to ba sai ka mata wata alama ba kamar ce ne mutane suna suna siyan janareto ne saboda babu wutan nefa ai ko idan aka samu wutan nefa zai sai janareto yanzu ina kake ganin yan bumburutu yan cuwa-cuwa in dai aka samu mai zaka neme su ka rasa da zaran ba mai kuma kawai sai ka gansu sun dawo is automatic ko to haka dai malamai suka faɗa walal qala'ida ai wala zawatil qala'idi an share mudaf din ne sai mudafu ilaihi ya zauna mazaunin sa kar kuma ku halasta wa kanku dabbobi waɗanda aka daura musu qala'id a abin nan alhadiya al'umum ne sai kuma aka ambaci khusus shine akwai dabbobin da bayan an musu ish'ari sai kuma a daura musu wani igiya a wuya ko a kafarsu ƙarin alama wadda ta bayyana cewa na wane ne wala aminal baitul haram kar kuma ku farmaki mutanen da suke nufatan zuwa ɗakin Allah yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana shine mahallin shahid masu neman yarda Allah da falalarsa fahum su din yu'minuna yu'ummuna baitahu wa yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana suna nufatan ɗakin Allah suna neman falal Allah da yardarsa la yarghabuna ila ghairi ba sa neman wani abu a wurin wani Allah wala yarjuna siwahu ba sa neman wani sabanin Allah wala yakhafuna illa iyyahu in za su je aikin haji ba sa jin tsoron kowa sai tsoron Allah ba sa neman wani abu a gurin kowa sai Allah wa qad zayyana ash-shaytanu li kaseerin minan nasi su'a amali mala yace amma shedan ya kawata wa mutane da dama mummunan aikin su suka ganshi a matsayin kyakkyawa wastazallahum an ikhlasi dini lillah shedan ya kaskantar da mutane ya mai da su baya sun daina yi ma Allah ikhlasi domin ikhlasi shine darajar dan adam yayi ikhlasi ya bautawa Allah da ya halicce shi shedan ya mai da mutane baya ila anwa'in min ash-shirki shedan ya mai da su baya wajen yin shirka iri daban-daban fa yaqsuduna bis-safari waz-ziyara sai zama tafiyar da za su yi zuwa ɗakin Allah ko ziyara zuwa ƙasar Madina warraja arraja'a li ghairillah sai zama ba dan Allah suke ba dan wani suke warragbata ilaihi suna kwadayin wani abu ne a wurin wani Allah wa yashudduna rihala suna daukar damara su kama hanya ila qabrin imma ila qabrin nabiyyin ko dai kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani shi aw sahibin ko kabarin wani sahabi aw salihin ko kabarin wani bawa na kirki aw man yuzannu annahu nabiyyun ko ya zama kabarin ana zaton annabi ne a kabarin ba a san kowaye a ciki ba ala wajihil haqiqa aw sahibin ko ana tsammanin kabarin wani sahabi ne aw salihin ko ana tsammanin kabarin wani bawan Allah ne na kirki da'ina lahu je suna roƙon wannan annabi ko sahabi ko salihin bawa ragibina ilaihi suna neman bukatun su a wurin shi kaga shedan ya mai da su baya ya wulakanta su wa minhum man yadhunnu anna al-maqsuda min al-hajj huwa hadha wani ma yana ganin abin da ake nema gare shi daga aikin hajji shine kawai ya je ziyarci kaburburan nan ya roƙe su fala yastashiru illa qasdal makhluqil maqbur baya jin komai a zuciyarsa sai cewa yana nufatan ziyarar wani abin halitta wanda yake cikin kabari wa minhu man yara man yara anna zalika anfa'a lahu min hajjil baiti wani ma yana ganin ziyarar kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kabarin shuhada Uhud ko kabarin wani bawan Allah ko kaburburan su Fatima a Baqi'a ta yafi mishi alheri fiye da zuwa ɗakin Allah din wa min shuhihim man yahujju a cikin shehunnan yan bid'a akwai wanda yake tafiya aikin haji fa idza dakhala almadinata in yaje Madina raja'a wa dhanna anna hadha ablagu daga Madina kawai sai ya dawo gida ba zai ɗawafi ba ba zai ɗaiwa arafa ba da sauransu kun tuna jama'a a nan mala albani ba mu irin wannan labarin Allah ya gafarta mishi a yanzu har a zamanin yanzu a shi mutane suna irin wannan kuma ba sabon abu bane tun zamanin ibn timiya mutum a je madina kawai da zaran ya ga rauza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ga kabar ko ya ga shibbakin kabarin kawai sai ya fadi ya suma sai a ce kawai ai yayi wusuli ne yayi kaza shauki ne da sauransu shikenan shedan ya zayyana mishi wannan batar daga nan ba zai ƙara morar kanshi ba ba zai mori komai ba sai gida kuma sai malamai su ce wannan abin daidai ne shi aka samu wani kasurgumin malami a nan ƙasar a ƙasar kano wanda baya sallar juma'a uzurin shi shine mene idan ya zo masallacin juma'a ya ji almajirai suna cewa ɗan amina manzan Allah kawai sai su ma saboda shauki saboda tsabar ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai ana ganin wannan a matsayin falala to kaga wannan shedan ne ya zayyana mishi mugun aikin ita sallar da ake a cikinta babu yi wa annabi salati me yasa in ana sallah yana salati a gidan shi bai faɗuwa ya suma kun ana kiran sallah ashhadu anna muhammadar rasulullah me yasa baya suma sai shedan ya riya mishi dan ya daina yin wata ibada muhimmiya sai ya kawo mishi wannan batar da lalatar cewa a juma'a in ya ji daga bakin almajirai zai suma daga sai ya itikazu a kafin dararain a wurin shi ko da ya suma gare ya zauna lafiya kaga wannan bata ce shi dan ke zayyana wa mutane irin su suna nan da yawa jama'a sai kawai ka dora ganin abin ya zama mai kyau kuma kai ta kokarin ya kashi kana ƙara mishi fenti da sharhi har ka kira mutane zuwa gare shi Allah ya tsare mu zamu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik